إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha hudu ga wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da takwas ga wata takwas ga takwas ga watan takwas dubu biyu da ishirin da biyar gana akwai yan tambayoyi ga mu dai a markaz alsunar jama'a wanda ke gurka kada abin da magaran jamhuriyar nijar tambayoyi na harko akwai wani na tambayar wajen kabbara kabbara wajen ka sallama ta sallah da wani zai ji wani ya ce salamu alaikum ko assalamu alaikum wa ka'ida ta sallama ta sallah dole a yi ta'arifi assalamu alaikum cewa salamu alaikum kuskure ne ko a sallama haka sabo ne aka salamu alaikum ba haka bane ɗayan biyu ko ka ce assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum salamu alaikum kuskure ne wani ma zai ce masalamu alaikum duk ba haka bane kenan ba a ce salamu alaikum haka sallama babu wannan ko a ta shiga gida in ma ka ce assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum amma ita ta sallah ba ta ɗaukar salamun dole a yi tarifi assalamu alaikum a sallah ilimin shi kama iyaye kame tambihi kuskure ne yin sallama sallah da salamu alaikum ba yi sai tambaya ta biyu ta kuma na gaka nasiha ce game da 'yan uwa wajen al'amarin jam'in sallah a lokacin damana 'yan uwa a yanzu ba mu da wata ibada da muke kamar sallah haka annan sallah ya magana cewa ita ce aiki mahi muhimmanci cikin ayyuka na gababuwa ko gobe kiyama ita ce farkon abin da za a kawo na takardun aikin da kai gaba daya sai in ta kyau ne ta taba za a dauko aiki na gaba kuma gashi lamarin lokacin sallah ƙa'ida ce sananna babu saɓanin sallah sharaɗin sallah ingancin sallah lokaci inna salat kan alamunin ga tawon makuta wata faralla ce makuta mai lokaci don haka an samu sauƙi na musulunci a wasu halayya na uziri an ba da damar gama sallah ko a bulaguro ko a gida dalilin tsoro ko magana damana zamcin ruwa akwai abin da ke fuskanta a yanzu balle cikin yan wahalar sunna su suka yi abin kurin abin yanzu kama al'ada ce kuna dama na kurin kai akwai hadin mai kurin a jam gama sallah ba wani dalilin komi ba ci da babu adadin kirki ko wani dama na ne kurin in an yi rafal haraji ne menene haraji in akwai kunci zai ce misali zai kawo imar ruwan gashi nan gadan-gadan ko ya zabko amma haka kurin da damana ta yi kurin yan uwa za ka ga a kowannan uwa limami ne na bi ta masallacinsu ayin ruwa da ranar kirikiri wallah babu hali ne ko ɗaya sama ko akwai ruwa haka kan hanya na ce aka yanzu kuna gama sallah a wannan lokacin kuma a zaurace ba ma magana wace a zaurace ta hadisan ibn abbas yan uwa kana maganar sunna dole ka fita akan fahimu salafin sali ba magabaci daya cikin magabata wanda ya halitta maka ga misali ba uzurin komi kun da an yi ruwa wasu ya ka dalilin ruwan ma dalilin in ma cewa ruwan ya gama babu wurin shigowa ko ku ana ruwan amma haka kurin an yi ruwa an kare kurin gama sallah Allah ba uzurin komi wallah wallah baka sallah baka sallah lokaci ba kuskure ne gaskiya wani lokaci da magariban ba za ka ga kurin an yi ruwa babu wani ruwa da ya cika koran ba babu hadarin wallahi ga an gama sallah wani duk cikin mun nake na abubuwa ba haka bane bai dace ba ya kamata an za ka yi adiba a tabbatar eh bayan magariba an kare akwai akwai darure amma kurin da kayan damuna kun ku ta sallah gama sallah guda biyu har ya kama sama kiyama abu dama akwai masu kiyama abu ba su kama ba a yi to sai ku ƙara ta kiyamar sun da gaba daya gaskiya in za a yi jami'in sallah a tabbatar me hadisi ibn abbas yake kawowa abdullahi ibn abbas ruwa cikin sai muslim ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar azhur al-asr magriba isha min gairin khawfin wala matar ba tsoro ba ba ruwa sai aka mai tambaya ma za a ranar zalik yace arada Allah ya huruje ummata annabi ya yi doki kumci ga al'ummar shi nan shine fa'ilta salaf magabata duka kenan a nan ƙarƙashin wannan ruwan ne duk wata uzuri in ya gito amma babu wani haraji ko ɗaya kuɗin me yasa aka wa sallar lokaci me zaka zaka sun sallah lokaci ya shiga kace kun na ji ibn abbas aziz ibn abbas fa inda wani sallah ba haka bace ba ba a jami ba dalili gaskiya an har kai zai sallah ka tabbata aka uzur shine kuma magana ta kan da haka amin sai magana ta ta bi wannan tambaya malam muna son iya so aikin yan sanda police an ce mai haramu ne haram suke ci meye gaskiyar magana wa dan sanda polis soji duka wani ababe ne asali ba yanzu da kasa ta balle buganin polis da magana soji saboda tsaron lahiya al'umma ne kare lahiya al'umma ne da miyagu sau aikin asalin aikin kenan a cikin yadda yake a buro har haka ce ma aikin buro ma haramu ne duka haka ce aikin duka ma aikin gwamnati haramu ne kace polis haramu ne domin cin hanci ne a buro ma na yi ta ma ta polis yanzu polis kun jika biyar ta jika hudu jika uku can tarin ake kayan polis ya ci jika daya na buru ya ci miliyan ya ci miliyan miliyan daya ko ya fasa aikin buru duk mace ka abarto ya ta duka ma aikin buru ka ai gaba daya yan cin hanci ne kowa sani na ga cin hanci a buru kayan polis ya ci jika biyar wanda ya ci miliyan biyar sama da haka ma ya ce aikin buru lahi ne a in kana da gaskiyar magana kana da aƙida ta ƙware ka shiga kakka sha'inci kakka cin hanci shi ke nan magana ka shiga kakka cin hanci in wannan na kan misalai da yawa na aikin 'yan sanda in suke da matalan ɓarayi da 'yan ƙwaya da macuta 'yan damfara nawa suke kuma abin sanan ne irin suke ƙoƙari wajen kare laya loma kare iyan gurgashen ƙwaya ko sani aikin bulus aiki ne mai muhimmancin gaskiya alo balle mutum ya kida kaga zai aiki tsakani ga Allah zai kare al'umma mutanen banza zai hana banda cikin al'ummar shi wannan abu ne mai kyau wanda ka tsaka yi kenan ba magana cewa ka ci haramu ne a he in kai ne ka lalace kuran eh Allah taimake mu sai mai maganar hukumcin walima tun daga sahi zuwa marece a gidan inda aka yi suna yan uwa mas'alar walima asalin walima me asalin kalmar walima ragon suna ko aka yi suna abincin suna a kira wasu su ci wannan asali shi a kira da walima ita kanta da saɓani wajen malamai magabata wanda ka ji littafin iya suna ɗan fodiyo irin suna wani mutada'ad sun sama sun sa sama layin bidiyoyi irin mai mutasar halil wanda kada wanda ya iya cikin babu laƙiga ya ce wai kure walima ta biya an karanta walima da laƙiga da abin suna ko wasu na ga ana iya yi an samu ruwa da aisha ta ce bala ya kira mata a ci abinci don su alabani an samu sun je nuri an yi ma suna an kawo suka zo suka iya inda siya a wurin da dace bari albani ke ta irin ababe suna ko salatu in abin haka ya zo aka yi amma me da abu ka'ida an aka awo ya ayi walima shine matsala to yan wa abin da ke da irin wani saɓani ana saɓani za a kan saɓanin cin tuwon to yanzu wata al'ada daban ta kuma sabuwa za a zo a wuni a gidan gidan mai biki kuma shi ko da za ka samu shi wannan wannan ba malamin da ya kai shi kai ku kuje ga hanku ne kurin kurin ku dora mutum yana ku wuna a gidan shi wannan ba saɓani da ka saɓani kan abincin amma taruwa tana sa zuwa marace wata sabuwa ce ta ku sai yake cewa imam ne ya bar aya a cikin fatihatul kitab ta mantuwa bai tuna ba sai bayan sallama mai hukuncin sallah tashi zai yi sabon raka a kan bacinta da shi ne magana kuran alarama zumallah aya za mu tashi aya ta 32 cikin suratul jasiya اقرا كان روايه النساء
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته نعم ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين nan muka tsaya satin sama kare ka tashi wa zaƙila aya 32
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين wannan aya tana bayanin halin marasa imani game da manzannin Allah duk lokacin da aka ce musu inna wa'adallah haq al- duk alƙawali da Allah ya yi wa gaskiya ne babu ƙarya cikin shi tabbas ne ita kuma kiyamar da kuke kokonto akwai da ku babita wa sa'atu la raiba fiha tacin kiyama Allah ya tattara kowa yan farko da karshe dan hisabi wannan lokaci da Allah ya kayyade wani abu ne wanda yake tabbas babu kokonto kan shi ba wurin shakka bane tabbas yace daga cikin halin su qultu ma nadri masaa suna cewa wasu su ma me me sa'a me ma sa'a me wata rana za a tashin kiyama suna kama kama abin da suke shagantaka ce me ma me tace sa'a haka kuke cewa inna zunnu illa zanna kuma dai muna tsammani da iyayewa muna wani abu ne wanda muke ba mu tabbas kan shi kuma nan bi mustaqimin mu dai gaskiya ba mu da ba mu da yarda tabbas amma ana hudi dai ana hudi dai amma akwai shakka kanta haka kuke hudi a duniya Allah ya ce wa badalahu وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون wa badalahum sayyi'atu ma amilu wannan Allah ya ce ya kana hilin kiyama kenan kiyama ta zan amma suke inkari ta tabbata ga kiyama ta tabbata kuma a wannan halin wa badalahum sayyi'atu ma amilu duk abinda mugun aikin su gaba daya ya bayyana karar gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'un abinda suke cewa suke izgili ga manzannin Allah ko ga masu wa'azi kan tashin kiyama to he ga wannan abin da suke shegantaka kan shi gashi ya tabbata a kansu domin ga su a cikin gidan wuta kuma za a danna musu a ce musu afasirun hadha am antum la tubsirun ga wutan ta tsahi daga ga ta ko yanzu ma ko bai ku gani ne haka za a musu tabbas abin suke yawa izgilin ya tabbata shine kiyama kuma ga su a gidan wuta Allah ya ce wa qila nasaku وقيل al-yawma اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
wakilar yau manan saku za a ce musu a yau za mu nan mantawa kamar ibn abbas ke cewa tafsira ba cewa za mu bar ku irin mu'amala mai mantuwa mai yake bar abu ko a inda yake ko ya bi shi ko Allah za a ce musu a yau za mu bar ku shi manta ku Allah bai mantuwa maka na baka nasiya za mu bar ku a halin da kuke ciki na azaba kama nasitum liqa ayyukum haza kamar da kuka bar aiki dan ranar gamuwa dan a wannan rana ina a duniya kuka yi aiki dan wannan rana to haka yau Allah za mu bar ku cikin azaba yace wa ma'awakumun nar makomaku shine gidan wuta wa malakum min nasirin kuma wannan wuta da za sa ku ba ku da wani mai kawo muku agaje ta muke ku Allah ta gaba ذلكم بأنكم اتخذتم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون zalikum nan ana musu magana a halin azaba da suke ciki a gidan wuta za a ce musu zalikum bi annakum takhastum ayatin la huzwa abin da ya kaku wannan halin kun ɗauki ayoyin Allah abin wa shegantaka shin izgilin kuna shegantaka ga masu karanta ayoyin Allah wa garratukum lahayatu duniya rayuwar duniya ta ruɗe ku kuna shi kenan ba wata rayuwa ta duniya a ci a more abin abin da aka ga dama a rayuwar duniya kurin rayuwar duniya ta ruɗe ku kuka ƙi bin gaskiya kuka ɗauki ayoyin Allah abin ma shegantaka to fal yau la yukhrajuna minha a yau wannan mutane wanda suka dauki ayoyin Allah abin washe izgili a yau ba mai hudda su daga wannan wuta kuma wala musta'tabun ba a ba su damar komowa su gyara ala wanda mutum gyara ba damar komowa a gyara Allah ta fadalla alhamdu فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم falillahi alhamdu Allah ka falil bace alhamdulillah ba falillahi alhamdu Allah shi kadai ya tantake da haƙƙin a gode mishi in wa akan kawo alhamdu wa shukur kalmar hamd ta yi haɗi akan ɗaukan ma'ana akan shukur godiya da yabo a lokaci guda godiya da yabo sun tabbata ga Allah kaɗai suka tabbata ga Allah kaɗai suka yake da wannan haƙƙin in wa cewa Allah ana gode mai don cancanta ne ba na gana wani bari a yi a Allah haƙƙin godiya gare shi sai ga butulu wanda ya butulce in wa cewa me ake godiya kan wani ihsani kyautatawa ɗan adam bayan halitta da Allah ya maka gaba ɗaya babu wani abu naka babu wata ni'ima da kake ciki wadda wa kai ko wani naka ya yi wannan ni'ima ko akwai babu wani abu ɗaya na ni'ima da kake rayuwa da shi na daru- na rayuwarka wanda ko kai ko wani ya yi can sati da ya gabata mun karanta mutumin insan mun tsaya cewa wannan akan magana kalalar magana Muhammad Aruku kayan ta gaba falin zumsa da dami falin zumsa da yanzu musan فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا مم.
فأنبتنا فيها حبا مم.
وعنبا وقضبا مم.
وزيتونا ونخلا نعم.
وحدائق غلبا مم.
وفاكهة وأبا
دم.
متاعا لكم ولأنعامكم hasabu yan uwa a sati da ya gabata cikin abasa ne mun karanta ayoyin warko da na bayani kan cewa dan adam babu wani abu naka a ci Allah ya mana bayanin da tsinuwa game da butulcin dan adam ya gaya mana tun hurko yanzu samar da kai kanshi an gaya maka babu wani abu ɗaya naka ko wani uwaka ko wani ubanka babu tun harko duk abu ne na Allah gaba ɗaya to yanzu kuma Allah ne ta gaya ma bayan da gashi ne babu ɗaya naka gaba ɗaya wannan nima ka ta suka daga gare ma Allah sai ta fal yanzu li insanu ila ta'ami daga kanan komai an ƙare ka diba abin da kake ci kana rayuwa wanda baka rayuwa ta da ci da sha ko ka mutu dole abin da yake rike adama rigima da yawa da aka ce dole ya ci kuma ya sha kuma ya zubda tunan rai ka ci ka sha kuma ka zubda ɗaya in babu babu lahiya babu rayuwa an ba a ci ba matsala an ba a sha ba matsala an ba a zubda matsala Allah ce an na sababin nalma a sabba da farko da Allah ce ruwan Allah ce mu muka zubo da ruwa zubowa a cikin ƙasa ba kai ba kai ko naka ko ƙasar ku ta yi ba ba ƙasar da wani ke ruwan ba Allah ba jirgin mi wannan wannan wanda ta tsinya yi ta a nijar na yan shekaru wani yawon zai bugi hadiri wa a ruwa Allah kiyaye a lokacin da ji kanku misali a lokacin da ke na magana a alman da ingila wani da jin wa'azin da muka yi na wani mutum alman da muke da yake shauraron mu ya aiko mun hotuna saurarsa na alman ya ce mal an kawo da bayan garin alman sai kai kuka da hawaye ya ce ga dawa wannan alkama sun bushe rumus ba ruwa a ingila alman kuna mai wani ɗan jirgi ne da ya sita da dubu kuna ku ɗaya ne ko biyu ne kisa ba shi wata kwantara ya ci kwantara kin shi ko jirgi biyu wai bugi hadiri a yawa an da an wasa hori to wani alman ne da ingila suke hori kuma na shekara ko ta fata an yi- an yi hori a wani kasashen Allah ke kayan shukura da haka Allah ya ce shi ke zubo da ruwa zubowa Allah ce mu iya magana izza anna sababan alma asaba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa kuma da aka zubo da ruwa kuka sa kuka binne kuka taka Allah ce mu muka zaga kasar kowa sai shibka raunin shibka tana sabuwa in ƙarfin ta ya kai ta murka sai ta huto da ƙarfi ta huto ka sa hannunka ga danna ka ga in ka- in ka yi tillawa amma duk abin da ka- in haƙo ne ya ɓare ina ne ya buɗe wannan shibka miloni ya ta huto alhali ya girbe wannan bakin daga shibka hatsi ne wake ne menene wani yana kallon gusum wani ƙasa wani sama amma kowanne sai hutu sakka hutu waje kowanne ba ta yanzu ai he da he da wanda abin ba ba hikima ko ya ta ƙasa ko ya ta iyawa tunda bakin ƙasa yake kallon hancin he ta ƙasa ko ya ta ƙasa bai hutu ba bai hutu ba lokaci to amma in ina yake kallo wannan waje zai hutu Allah zai tsaya ƙasa ya hutu waje ya ce bayan mun tsaga ƙasa ce gana da shaga tufa ambata na fiya habba mu ne tun da aikin Allah ne dai Allah ce mu ne fa ambata na fiya habban wa inaban wa qadaba mu muka tsoro habban duk fata alimantar abun hab alhubub in mace kwaya a hausa akwai mutu kyau tsaba ne kullum tsaba kwaya akwai mara kyau eh an ce kwaya tsaba ba tsaba hatsi ne dawa ce alkama ce duk da abin da ce na fata alimantar na ake ci na abinci Allah ce mu muka tsoro shi habban ya ce wa inaban da kayan marmarin aka magana inabi shi ne rezan wa ƙadaba haka ciyawon ma Allah shi yi tsoro da ita ya ce wa zaitunan wa nahala aka olive da zaitun da dabino wa fakihatan wa abba ya ce da kayan marmari wa abba da kayan abincin dabbobi iri-iri ya ce wa hadayar ƙagulba ga gonakai nan cike da shimka kurmi duk wannan gaba ɗaya waye allah ya kan shi da Allah ya jiro wannan sai ce matan allakum wali an'amikum duk abin da Allah ya jiro gaba daya Allah ce yayi ne mata dan ku ji- ku ji dadi da ku da dabbobin ku daba ma ta ci ta more ka yanka ka ci amma duk wannan bai kai ba a gode mishi shi Allah godiya ga Allah haƙƙi ne haƙƙi gare shi Allah ba ya ga bana ya ga dama wani ra'ayi ne a dole ne idan ka fitirce kun in ka san butulu ka huri kenan da haka yana Allah shi falillahi alhamd Allah yake da haƙƙin cancanta godiya shine kuma rabbin samawati wa rabbil ard shine ubangiji a tarab shine mahalici an ce mulkan wa halkan wa abidan shi halitta kayan shi kuma shi ke tahiyar da kayan shi kuma bayi suke gare shi sama da ƙasa gaba ɗaya ya ce kuma rabbil alamin shi ne dai ubangijin dukkan halittu gaba ɗaya ko ma mai gaba ɗaya walhul kibriya fi samawati wal ard Allah shi ke da girma iyaka duk wani girma ƙororuwa Allah shi da alkabir shi ne alkabriya siffa ta girma gaba ɗaya ta tabbata ga Allah wa huwa al-azizul hakim Allah shine buwaye al-azim ana mai abin da ya ga dama bai jin tsoron wani ko ta barazana al-aziz abin da ya ga dama ki shine mabuwayi ga buwaya kuma al-hakim kuma iya komai kan tsari Allah kenan Allah na ci gaba da sura farko sura ta gaba
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أما سورة الأحقاف alhaƙaf shi ne irin wannan daji mai tilin tudun rere irin wanda da daji ne wanda kurin ba dutse bane wanda dutse a tilin irin kamar tudun tudu ne irin na rere na ƙasa yanki yanki na ƙasa yaman an ce a yau iya cikin a ce gidaje ne na adawa ko garin adawa za mu ga kunshi adawa ne wurin rayuwar su ne an ce abin da ake bincike a yanzu wani wurin sun rayu tsakanin musuntun saudiya da yaman zuwa imarat wannan karkara a halin jazira wannan a wannan karkara tsakanin hadarmut zuwa sana'a zuwa yankin imarat zuwa saudiya wannan sahara ke ta wannan tsaki a nan suka rayu yan wani hikimar allah da kuma take da yi tsoron allah adawa a cikin duniya da nasun ƙur'ani suna cikin al'umma wanda suke alfahari da gwada isa da dukiya da ƙari ta halitta da Allah musu komi Allah musu a duniya abin mamaki wa'annan al'umma za mu gani da Allah ya da su da iska ƙarin mamakin a yau an yi adawa na ce su ne al'umman harko bayan nuhu suka gama Allah da wani suna jima adawa adawa an waye gari wannan isa da suke na irama gidaje da gwada isa sauransu aka waye gari babu su babu magura ban ba a ganin ma gidajen wanda sai wannan suka ce a kilos yawa masu binciken tarihi gidaje sauransu amma an yi imani an yi adawa kuma ga kakararsu amma ina gidajen suke ana bincike na ga sai min na san ban ne an jima babu ma garuruwan balle maganarsu masu ilimin binciken ƙasa suka samu gidajen a cikin ƙasa an zo ƙasa ta yau da gobe sahara ta mamaye wurin ana tahiya a sama ana tahiya ana kai da kawowa suna ƙasa an mance ma hangarin gaba ɗaya ɓace cikin ƙasa ɓace da yankin sahara ne tsakanin yaman da saudiya an yi su an ƙare an wuce da su shi ne kenan a haƙaf wannan wuraren ne inda suka zamu ji labarin kan shi da su gura kenan su talaka zan bayani akan insha Allah farkon sura dai bayan bismillah kalma ta hamim ya cikin harufa da ake bude surun farkon surun alqur'ani da su wanda akai a kawo dai a bar mu Allah sanin hakikanin ma'anin wannan harafofi tanzilul kitab sabkar da wannan littafi alkitab ma'ana qur'ani sabkar da shi ya zo minallahi al'aziz alhakim daga Allah yake Allah mai siffa ta buwaya kuma da hikima cikin tsarin shi ne Allah ce gaba ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون Allah ce ma halakana samawati wal ardu ma bainahuma illa bil haqq Allah ce ba mahalitta ba sammai da kasai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa na halittu sai dan manuwa ba dan ba ma'ana ba akan ba a banza ba Allah ya su ya su dan wata gaskiya yace kuma bayan ya su da manuwa bai su batilan ba zatan kafirai yace wa ajalun wa ajalin musamma ya yi su kuma da wani ajali wanda ko ajalin musamman inda ku ya mai suna ya ƙayyade kowanne da lokacin shi babu wata halitta sama da ƙasa wanda ba ta da ajali da Allah ya ƙayyade mata za a wayi gari gaba ɗaya saman ta ƙare ƙasar ta ƙare ranar ta ƙare saman ma an naɗe ta mata na ɗaya da ake naɗe littayi sama gaba da ta ƙare komi su tafkin gaba ɗaya Allah mai lokaci ba wanda yake dawama haka lokaci ne da ya tsawo a wajenka amma shi Allah ya sani ya ƙayyade kuma lokacin sai ya zo ba shi ba tattalin haka na a'a ba da kowane lokaci kuma musamman lokaci ne sananne an ƙayyade mushi kai na kullum baka sani ba na kai ta kanka Allah ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun ta da wannan hali Allah ce wanda suka kafirce ce ma Allah butulu game da duk irin galgadi da ake musu nuzura au nuzura me galgadi an gaya mu hadarin da yake gaban ku duk wanda bai imani ba ga azaba kaza ga wuta kaza don kaza irin da galgadi da annabawa kawo mutane to amma marasa imani game da duk irin galgadi kashe da ake musu mu'ridun sun kawo da kai kan masu akewa ba ko aka kunun suna shagalinsu kahure kenan Allah ce kul ara'aytu قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة أو أثارة من علم إن كنتم صادقين na'am Allah ce kul ara'aytum ma tad'una min dunillah kace musu na kake kira marasa imani ku gaya mana ku ban labari duk irin abin da kuke kira wanda ba Allah ba ba su matsayin Allah kuna nema a wajensu kuna dogara da su Allah ka ji hankalinsu aruni ma da halaku min al'arab aminu mutukun fi samawat ku gwada mini abinda wani wani abun bauta ya halitta a saman ƙasa abu ɗaya ba wani obje gashe wani abu guda ko mun karanta shi an akwai ku gwada nan wani da ya halitta in mi ka gani na Allah ne sai dai ka gama ka gama ka game zai bada a ci ayin tekubar an shiga ɗakin bincike kalmar ɗakin bincike a gama kaza da baki da hori da masana ga me zai bada a gama da kaza da kaza da kaza an an bada an sun gama suke bada eh ayin tekubar an gano a shiga duk shi ne tekubar tuwa tekubar ko shi me ya sani a ba wani abu ɗaya nashi cikin ɗabi'a Allah ya shirya aka gama kaza da kaza kaza ake samu ma babu wani ɗakin bincike a duniya da aka rihe kur aka yi shuru ilimi ya kai ilimi aka bank aga wani ɗan obiji ɗan wata halitta ilimi ya kawo ta ko akwai babu duk duniya amurka ko rasha samar ƙasa babu wani mai kawo maka wani abin halitta ga shi wani ne ko ƙasa kaza ko da ilimi sun gamu sun yi wani abu nasu sai Allah ki kalubalanta su ko gwada mini abinda suka halitta a saman ƙasa gwada mini babu amsa to idan ba su yi ba amlahum shirkun fi samawat ko ko da su aka gamu aka yi haɗin gwiwa aka yi sama to aka haɗin gwiwa Hmm, babu don Allah tabbatar ma da cewa shine ne komi shine mahalicci shi samar da komi babu wani abu wanda wani yayi don haka wannan tambayar za ka musu kasa ma shaci hudi shaci hudi kudin kudin magana ba, ba dalili ya ce ituni bi kitabi min qabl hada ku zo min da wani littafi da ya zo kayan ƙur'ani wanda ya kawo akwai wata halitta wanda wane ko su wane suka yi ta ko wanda ya tarayya da Allah akan halitta ku kawo min wani littafi wanda ya zo min qabl hada kayan alƙur'ani au atharatin min ilm ko kuwa nan athara min ilm kamar da Abdullahi Abbas haka Abu Salama bin Abdurrahman suna cewa irin abin da aka ce an samu a wajen malamai ko annabawa ko da babu littayi ai wajen wani aka samu kaza ki kaza misali ibn Abbas aka wani ruwaya wadda Muslim ya roto hadisin Muawiya bin Hakam as-Sulami Muawiya bin Hakam as-Sulami ya zo Madina kawura cikin sai musulun ya zo takanasa da garinsu shi ne wanda ya zo ya shiga sahu can wani ya tashi alhamdulillah ya ce rahamukullah ya da sabi suka dai suke bugun kucinya ba a magana yake magana yake suka yi mai abu dai na na kwaba ake hararen shi da aka ƙare sallah ya ce sai annabi ya kira wuni ya ce wallahi ma ra'aitu mu'alliman a ta'alimin ta'alimin halin ta'alimin ce ban gaba gwanin karantarwa ina annabi sallallahu alaihi wasallam ce sun mun maganganu a ce hulace wallace wallahi ma ka harani wala da rabani wala shatamani ta annabi ce bai kyare ni ba bai bige ni ba bai zage ni ba muka ce mai ce ma abuya ya ce in hazi sallah kaga wannan sallah la su fi ya shaɗin kalam na ba a maganar mutane na ma ina ma tamid tasabi wa takabiru wa qira'atul qur'an kaga wannan sallah ba wani ba a hira a sallah ba a magana ma auya kurin tasbihi ne da takabiri da da karatun qur'ani kada yake a sallah mawiya yace wallahi ta annabi ta burge shi korin yin kantarwa shi kaga zai samu nutsuwa shine kace ya rasul abin da kawon da an ce ya rasul ni mutun ne sabon musulunta yace bin jima ba da rabuwa da jahiliya da a san matsayin shi sabon shiga ne abin da ya kawo shi yake ta rasulullah a garin akwai mutane suna zuwa wajen bukaye ita fa la ta atim kakkaji kai kakkaji wajen boka ita wansu ta tayyarun suna suna caki ta an aka aka gama kaho ba sa ko aka kuturu da sa an mutu an ka wuto ka kaza ba wanda mu caki da kace shi a tira yace annabi yace wani abin suka sa suka sa a ransu kun kakka kakka bon abin hana kan abin ka yace su akwai cikin su kuma suna khat suna kasa bugun kasa a ramal da ta ramal bugun ƙasa salamin ƙasa nan ita za ka nabi muna an biya ya kukan ya hutu sun wafaka haɗo fa za ka wannan ruwa ya ce wani malamin tsubba a nan wanda yake kawo wai hujja ta yin wai ƙasa shi abin da nan kamar imamun nauyi ramin wallah cikin cikin wannan shari imamun nauyi haka imamun khatabi ma wannan magana me annabi ke ce mishi da ya ce wani suna yin ƙasa annabi ke gaya mishi wani asalin daga ina aka samu ilimin ƙasa shi ke gaya mishi ya ce cikin annabawa daga cikin annabawan Allah a komin hat yin wannan ƙasa wanda ya dace da irin ne irin nashi wani daidai nashi ne shi ma wannan wiki ta wai yanzu wa zai san na wannan annabi daidai kowa daidai bane ba akwai mai sani ga magana sannan annabi sallama ya yi magana din mai ba da labarin gaiba kahuri ne sallar shi ma ba a karba ka je wajen shi ma kai ba ma da kai ba ka tambayar kaza annabi ya ce ba ka sallar kwana arba'in idan kuma ka yarda da labarin gaibu ce ka kafirce ma alƙur'ani na Allah ce kullu alim mafsan Allah ce kullu alim mafsan da gaibu lillah Allah ce sama kasa ba san gaibu sai Allah wani ya ga ma san gaibu kuma abin da babu sabani tsakanin mazahib idan ilimin gaibu ka huci ne da awasanin gaibu ka kenan to shi sai ka wannan ruwaya to wannan wani abu ne daban kuma shi annabin Allah in me yayi ai abin sanan ne Allah iya sanar da annabawa gaibu ta hanyar da su ko da kasa ya shi annabin Allah ne ba wani shakka ba komi Allah iya sanar da annabawa ta ko ta hanya wannan annabin Allah ne kai yanzu ka ka da sanar gaibu shi ne ba annabi sallallahu alaihi ya mai magana cewa wannan khatikin kakkai ma'ana inda ya dace irin nasu na ce to wa zai san irin na wancan na shi na wanda wuke cewa kaman tsoratarwa ce game da ture abinda ya ambata na maganar alhad to wannan ibn abbas ke cewa wannan asara min ilimin kaga wani abu ne aka ce an samu daga wani annabi ko irin irin wani abubuwa a ce an samu annaba kaza ya kaza shi gina ko akwai wani asara min ilim dan shi anan a waccan ruwaya ƙarshe dai ya ce mai kawo shi ya ce iya da baiwa ya ba ta kiwo ta bari kyalkeci ya cinye mai dabba shi ne ya cire ta da biyar bugun da ya mata ga abin da ta mishi amma annan salama kwarai ya girmama wannan bugun da yawa wannan baiwa ma'auya ba abin da za ka yi gamin irin haɗarin laihin da yi wanda anan ya ce shi duka ma zai yan tattata don Allah gaba ɗaya don huta daga cikin wushin Allah zai mai da ta ɗiya annabi ce kakka be kawo ta a mata tambaya kan imani kaje kara maka hore yawa ayata da ta zo annabi ce man ana da ta ce mai ce ainihin Allah ta ce annabi tambaya ta sai musulun ainihin Allah ke ta ce Allah fi sama Allah iya sama annabi ya tambaye kuma ta ba da amsa Allah aina ya ta ce Allah a sama waye ne ta kai manzo ne na Allah annabi ce ita ka inna fa inna mu'mina an tadda ita mu'mina ce mai imani mutum ga mutum ya ba kan shi wahala wai aka an ce Allah sama yake ba za ka zato Allah annabi ce ba na sujin qur'ani annabi ce kuma mu'mina ce mai imani ce da ta ba kanka wahala kun aban zakuran a takaice wa wannan shine asara min ilmi kai wani abu yan wa karkashin wannan akwai abin da ya shahara na ƙuri'a duk mahi ana asanta a ce ajiya mai ƙuri'a ƙuri'a salin ƙuri'a ita ana dangana zuwa ga annabi daniel za a yi wanda ya san tabulu ne ake tabulu ne ake yi gida-gida annabi ayuba annabi yaqub annabi suleiman annabi dauda annabi yusuf duka annaba gida-gida to a cikin littayin sai a ce in ka yi idan ka karanta fatiya ne sai ka dangwala an sunan ka yawa in hannun ka yawa kan sunan annabuwa ne to a can cikin littafi a ce to annabuwa ka samu za ka samu kaza sai ka samu sai annabi yusuf ce kai za ka sha wahala amma akwai wani jini ka samu annabi yaquba ce kai ka sha wahala kai kaza ka ya kuga ko ka maka bace ma an san annabi annabi sulaiman ka wado ce annabi sulaiman mai mulki za ka yi mulki ina abu haka suke ta abuwa to wannan abun ya shahara umar bin khattab ya isko na abu umar idan kana karanta kana ajin qur'a ka muga ke an zane ka kashi da baka kashi umar ke bada wani ga kuna ƙura'a da rabin na wuce wani abu ne na gaibu kai na gaibu na umar amma ta ai wani abu ne da ƙura'a kira a takacin wa a yanzu da ce a za a ma ƙura'a ɗan duba ne kaka yi da shi limin ne ma ƙura'a to malamin duba ne kai je ka tambaya ma babu sallah kwana arba'in kuma ka yarda ka kafirce ma da ƙura'a magana kenan kenan nan dai Allah ya ce ba ta ka tambaye su a runi ma za khalaƙu min al'ard ka tambaye su ko gwada mu abinda suka halitta abin wata da ba Allah ba me suka halitta a saman ƙasa amin an mushrikun fi samawat ko suna da tarayya da Allah cikin halittar samai yi tuni bi kitabin min qabl hada to kace su baka littahi wanda zo da wannan magana kafin qur'ani aw atharatin in ko wani abu daga cikin ilimi da aka samu wajen magabata wajen annabawa in kuntum sadiqin an har gaskiya ne kuna da wa'ina ba ba an bauta nan da ba Allah ba Allah ci gaba ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم وهم عن دعائهم غافلون ومن أضل Allah ce wa ya hiɓata mimman ya du'un dunillah kamar wanda ke kiran wani Allah don biyan bukata iya kiran man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wanda zai tai har tashin kiyama bayan da za a yi wannan abin da kake kira ya amsa maka buƙatar da kake nema a wurin shi ko da ka ga wani ba alkhairi ka tari ni'ima ce daga Allah ka ƙara kafirce ma Allah ka ce wancan ya baka ma baya iya biya ma bukata ko daya kuma ce wannan ka yi ta yi ila yau mulki amma har kiyama ta shi Allah ta wani Allah ta kaba ta kafe lalama daidai burka fawo ma bi baligi kamar mai nake kira wani Allah ta kamar mutum ne mai ruwa rijiya hannu rijiya zo ruwa zo ruwa ko tsanka ruwa ka ruwa da hannu har abada ya zo haka mai kiran wani Allah har abada bai biya maka bukata ya ce wa hum an du'a ayyum gafilun kuma ma gama ma da bautar da suke kira suke musan kayan ma don mahiya a wancan zamanin suna sa goma kayan a gaba su rika kiran gumki da neman biyan bukata zai musu kaza wannan kuma har a yanzu da yin ci gaban duniya wayewar duniya kuma kuma abin mamaki za ga kirin Allah shaida mu ta'ala ko kamar Allah godiya da shaida kai kaga a yau dai ana ga ci gaban ilimi wayewar ilimi irin su indiya irin su japan ta yau a duniya su china a yau a duniya wani kasashen babu al'umma masu bauta ma gumaka irin wa'annan a ta misali a indiya akwai abun bauta daban-daban wajen 800 800 iri-iri wani bauta masaniya wani tsuntsu wani kaza wani kwado ga sunan da iri-iri kowane na shi al'umma kaza yan gari kaza ga nasu in kaza kowa da iri-iri al'umma kuma cikin kasa gaba daya ta sama a ce abin da ya kai 800 abin bauta 800 haka japan duk ci gabansu ba su shirya daga allah subhanahu wa ta'ala yana zaka yi mamaki inda sun yi yanzu ma ko masu kiran wani allah masu kiran gumaka da sunan biyan bukata kuma shaidan ya kara ta yadda su kuran ya ce wa ma'an duwa ahim gafilun kuma game da kiran da suke musu ma da san makai wai za a shirin nasu وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين wai za a shirin nasu kanunu ma'ada'a idan kiyama ta tashi aka tada mutane a hilin kiyama duk mai bautar wani allah allah sai ya gama su suna tsinuwa da juna iyaca baka muka- kai na bai a baka ba ni kawa baka iya gake kuna hatta kai hatta tsakanin mala'iku da mutane sai sun yi barantar su duk wanda ka bauta wanda ba Allah ba a kiyama Allah ya gama ku ya baranta da kai ce ƙarya kake ni baka mun ba ce ni na- kai nawa ya ce kanu nomar za su minto makiya gare su a tashin kiyama wa kanu bi ibadatin kafirin za su butulci za su ƙarya kake baka dama kan guda dama ba ne kawai ba dama ne kawai ba dan neman iya neman rabuwa da kai ne zan zaka same bala'i ne eh ba shi ba san san ba ne kawai ba kenan zai butulce zai ki cewa amincewa ka bauta mu to ke mi amfani shi ran da ke tsammanin zai wani abu to ya gudu da kai bai bukata ka iya iya ma iya ma neman nisantar da kai ya ce ka mai ƙarya ma gaba daya ta me fa'idar ta kenan bautar bautar wani Allah ci gaba وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين na'am wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinat daga cikin halin su idan aka karanta musu ayoyinmu kun ayoyin bayyinat aya ce karara ba ta ɗaukar shubaha bayani ne a hili karara maimakon su yi imani a ce ƙalar ladina kafar da haƙi lama ja'ahu hada sihirin mubi kahurai za su tunkari gaskiya sun ji gaskiya an kai musu gaskiya maimakon su yi imani kai tsaye za su ƙaryatar da wannan gaskiya da cewa tsahi ne ƙarara kuma Allah ta lamma ja'ahum na ce kuskuren idan gaskiya ta zo bayani ya zo da kuma su tsaya su yi aiki da hankali da alabasu su shurari wannan hujja da aka wadi a ta zawa tana zawa ba sa shuraren komi kurin an ture ta tana zawa sihirun ne kun mubin wanda kun tsahi ne kuma a hili ƙarara a ce wannan cewa ayoyi su ce sihiri ne bai ne iya karantar da kai ke sun ga wani abu wanda yake saɓanin yau da kullum sun ga wata hujja ƙarara wanda maimakon ana bin su yarda abin daga Allah yake sai su ce tsahi ne kaji magana kenan ke sun ga wani abin mamaki sai su ce sihiri kuma su ce mubin sihiri ne ƙarara nan kenan kaga ayar Allah ba ta masa maganin ko am yaqulu naftarahu أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم am yaqulu naftara ko suna cewa kirkirar shi yayi ko kuma na bal halin su suna cewa annabi kirkirar qur'ani yayi wannan magana ta kirkira a dangana mu Allah abu ne mai girma Allah ya ce mishi kul ka gaya musu masu cewa kirkira kai kago shi kai in iftaraituhu fala tamlikuna li min Allah shay'a in har kirkira nayi Allah ya kama ni ba ku mallakar komi daga kamun da Allah zai mini shi Allah ka ce wala taqawul anna madal qawul ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين Allah ce walau nan Allah ya gaya maka inda hazi Allah ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil inda Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya kirki wata magana ko kalma rabin kalma ya kirkira ya dangana mana ba'd al-aqawil la akhadnahu bil yamin tashi da mun mai kama ta kamu na dama mana mai kamu da karfi na zaba sun malaka tsanin minutin da mun karya mai gadon baya amma nan da alakin da ya halakar da shi kuma idan Allah mai kamun fama minkum min ahadin anu hajizin ba mai iya kare mai kariya da kamun Allah kina yoshe zai jama kashi ɗoro jaraba kina bai yi wa Muhammad ya kirya bai yi wa Quran abin da yake mustahil bai yi wa Muhammad ya kirkar kariya daga nan Allah bai yi wa dan ya san sakamakon kariya ga Allah ga abin da Allah zai mishi yace dan haka kul in iftaratuhu in har na kirkira fala tamlikuna limin Allah shay'a ba kwa mallakar komai da kama Allah zai muni kuma hu a'lam bima tufiruna fi kuma shi Allah yayi kowa sanin irin maganganu da kuke kuza kuna magana akai na kareta ni magana kan Qur'ani duk irin maganganu kuke a boye kuna yi to Allah ya kowa sanin abinda kuke kuzawa kuna ta faɗa game da ni kuma game da annabtata kafa bihi shahidan bayni wa bainakum Allah kadai ya san zamantu mai shaida zai mun shaida tsakani da ku cewa ni manzan shi ne kuma shi Allah wa huwa al-ghafurur rahim dillayin da kai in ne ka tuba ka gyara Allah zai gafarta lahi gaba daya Allah abin lokaci guda me yace aka ghafurur rahim hikima Allah hikima Allah sufafin Allah masu kyau Allah zaka yi lahi iyaka banna yau sai ka tuba dillahin da kai Allah ya goge shine gufran ainihi dilayin da ka yi ya huce ana kaga nema ce babba to Allah bai kare ba kuma ar-rahim sai ya ka sa gidan aljanna ya saka cikin nema shi shi Allah kenan ya gawarta kuma ya maka rahama Allah gauta mai sama cikin rahamun shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين